lamiyatul af'al ko wanda aka ce ita za a ci gaba amma akwai yiwuwar ya zamo za a duba sharhin da wannan ya mata wato dr faruku cedi ya faruku cedi ko kuma wani karami dai ina cewa zan tambaye su masu littattafan gaba daya wasu abubuwan sun shiga hankalin ban samu na tambaya ba baiti biyu dai aka yi a wancan ko alhamdulillahi la abgi bihi bada la hamda yuba lugumin ruwani hil'amala su masalatu ala hairil warawa ala sadatina alihi wa sabiyil furala nan aka kwana ko to bara mu ci gaba dai a haka kafin a samu kowace din ko ɗayar bismillah rahman rahim wa ba'du fal fi'lu man yuhkim tasarrufahu yahuz min al-lugatil abwaba was-subula وهاك نظما مهيدا بالمهم وقد يهوي التفاصيل من يستهرر الجمل وبعد فالفعل من يهكم تصرفه يهوز من اللغة الأبواب والسبل وهاك نظما مهيدا بالمهم وقد يهوي التفاصيل من يستهرر الجمل وبعد bayan wannan gabatar wadda aka yi wadda a ciki aka yi yabo ga Allah tabaraka ta'ala aka yi salati da salami ga manzo sallallahu alaihi wasallama da alayensa mafifita falfi'ilu ka sani fi'ili wanda ɗaya ne daga cikin rabe-raben kalma ta larabci kalma ta larabci an ce iri uku ce akwai harafi akwai fi'ili akwai suna wanda shi harafi gaba ɗaya ba ruwansa da jujjuyawa yadda ya zo haka yake kamar min min a duk inda ta zo iyakarta dai min ɗin ko ala aka nan ko fi ko ala ko na'am ko kalla duwayen haruffa ne yadda suka zo haka suke amma fi'ili shi yana sarrafa akan samu fi'ili asalin yana nuna abin da ya huce a ce to ya za a yi in ana so a nuna yanzu abin da ake ciki yanzu ko nan gaba ko a kawo amri ko a kawo abin da ake kira sunan fa'ili da sauransu to shi fi'ili man yi hukimta sarrufahu wanda ya kyautata juya shi ya kyautata sanin yadda ake jujjuya shi don ya ba da ma'anoni daban-daban da ake bukata yahus ya tarar da al'abuwa ba ƙofofi wasu bula da tafarkuna minan lugati na lugga wanda yake ya iya jujjuya fi'ili zai zama ya san abu mai yawa a lugga saboda so da yawa a fi'ili ɗaya shi akan jujjuya a samu ma'anoni daban-daban yanzu kamar kataba wanda yake nuna ya rubuta a zamanin da ya huce to ta yiwu ya zama ana nufin a nuna rubutu a yanzu ko nan gaba za a kawo burari'insa ko za a nuna umarni da rubutun ko za a kira mai rubutun ko abin da aka rubuta ko rubutun kansa to duk irin wannan sai ya zama an faɗaɗa fahimtar lugga wa haka nazman ko fa haka nazman na riƙashe ka ka riƙi waƙe nan zan zo ma da wani waƙe muhiɗan bil muhimmi da waƙen nan nawa ba na ce kome na yadda ake sarrafa fi'ili ya kawo ba amma dai ya kawo abin da yake ya fi muhimmanci a ciki ya kawo abin da yake mafi muhimmanci a ciki wanda wanda ya fahimce shi zai zama ya samu babban guziri bari fahimtar abin da yake waninsa sai ya zama ma ya masa sauƙi sai ya zama ya masa sauƙi wa ya hawi tafasila man yastaharirul jumala wanda yake ya iya kawo ƙa'ida zai iya sanin tafsilai dewa zai iya gane abubba dewa yanzu wanda yake an bashi ƙa'ida ya kiyaye ƙa'ida to ai duk wani abu da aka tashi sai iya gane ya zai yi a ciki zai iya gane ya zai yi a ciki ita ka'ida kamar misali abinda ake kira formula ne kaga wanda yake ya kiyaye formula to duk yadda aka kawo abu zai iya sa formular ya ga ya fitar da shi to haka ma wato ka'ida wadda ita ce jumala ɗin to wanda yake ya san ka'ida to zai iya kamar misali aka ce masa duk fi'ilin da ya zo bisa awon fa'ala in ana so a kawo fi'ili murari'insa ya zamo ya fi'ulu in ana so a kawo fi'ili amrinsa za a ce uf'ul to ya san wannan fi'ilai nawa ne suka zo awon fa'ala ya fi'ulu ko fatul akafal na sharhin wannan kasida ya kawo fi'ilan da yake sun zo fa'ala ya fi'ulu fiye da ɗari uku ta kenan idan ka san wannan ka'idar duk fi'ilan nan ɗari uku za ka sanya za a yi ka fita musu da fi'ili amri ko ko aka ce a inda ya mutu addiyai ne sunan maf'ulun su yana zuwa da awon maf'ulu to kaga a ya fatul akafal fi'ilai wanda suke sulasiyai ya kawo kusan dubu biyu wanda a cikinsu akwai wajen dubu da ɗari biyar duk masu ta'adda ne kaga kenan ashe sai ka gane cewa duk fi'ilan nan wajen dubu da ɗari biyar in za ka kawo musu sunan maf'uli za ka kawo daidai da awon maf'ulu ne kamar makatubu makatulu marubu da sauran irinsa kaga ka'idar cewa yana zuwa da awon maf'ulu ya baka dama duk fi'ilin ka sanya za a yi ka kawo masa sunan maf'uli to wannan shi ake nufi da wannan cewa an ka gane tsarin da ake bi to yin ba zai wahal da kai ba inda ka gane tsari muhimmin abu ka gane tsarin da ake bi wajen yinsa to su ne wannan baitocin guda biyu wa ba'adu falfilu man yuhkim tasarrufahu yahuz min al-lugatil abwaba was-subula wa haka nazman muhidan bil muhimmi wa qad yahawi tafasila man yastaharru al-jumala to ko maimaita baitocin zami gaba ɗayan da aka ce ko a fara tun daga farko la'alla baitocin guda hudu a gashi haka sunan fi'ili amri ne kuma istimalinsa iri biyu ne ana amfani da shi kamar yadda nan aka faɗa a ce in ana magana da namiji guda ɗaya a ce haki haka ana magana da mace guda ɗaya a ce haki in ana magana da mutum biyu maza ko mata a ce hakuma ana magana da maza da yawa a ce hakun ana magana da mata da yawa a ce hakunna wannan kenan wannan lugga akwai wata lugga kuma da za a ce ha'a namiji ɗaya ha'i mace ɗaya ha'uma maza biyu ko mata biyu ha'um maza da yawa ha'unna mata da yawa wadda da wannan luga ta biyu ƙur'ani ya zo ha'umu ƙura'u kitabiya ha'umu ƙura'u kitabiya ba wannan luga ta haka ba ta ha'a ha'i ha'uma ha'um ha'unna to sai mu karanta baitocin ku na za a iya za a iya ga'ibi a to ai damun umarni ai ba a bayarwa a tsarin larabci ga wanda yake ga'ibi sai dai in za a sa fi'ili murari'i da lamul amri ko za a ce liyatta his ko na ƙur'ani liyon fik zo sa'atin min sa'atin eh eh haka za ga'ibi kake nufi ai na ce sunan fi'ili amri ne fi'ili amri kuwa ai ba a zuwa da shi ga wanda yake ga'ibi a koyaushe ana zuwa da shi ne ga hariri yau wato sunan fi'ili amri kuma tafiyar su ɗaya da fi'ili amri illa iyaka shi ba fi'ili ba ne suna ne yadda ba a kawo fi'ili amri ga ga'ibi sai dai ga muhaɗabi to shi, shi ya sa kaga muhaɗabi kuma iri biyar ne ko dai namiji ɗaya ko mace ɗaya ko biyu maza ko mata ko da yawa maza ko da yawa mata shi kenan in rib in ribi in riba in ribu in ribna iyakarsa kenan eh shi yasa shi ma wannan haɗin nan sunan fi'ili amri ne za a ce haka haki hakuma hakum hakunna ko ha a ha'i ha'uma ha'um ha'unna to sai mu karanta baitocin ko
الصلاة على خير الورى ساداتنا عليه وسائر القرناء وبارك الفعل من يكرم تصرفه يفوز من الابواب والسبل فهاك نظما محيطا بالمهم التفاسير من يستعبر الجملة الحمد لله لا يجي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء وبعد فالفعل من يمكن تصرفه يعود من الوقت الأبواب والسبلا فهكذا تمامه بالمهم وقد ياوي التفاصيل من يستعبر الجمل الحمد لله لا أبي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا عليه وصحبه الهدى وآل فقير من يتم تصرفه يعوذ من اللغة الأبواب والسبل فهكذا تمنحه بالمهم وقد يعوي التفاصيل من يسار الجمل To, alhamdulillah shi ah, wa ba'adu fal fi'lu fi'lu din mubtada ne sai kuma aka kawo jumla shar'iyya a matsayin labarin mubtadan shine man yuhkimu tasarrufahu man din shar'iyya ce wanda ita kanta a mahallin mubtada take shi yasa a mahallin rafa'a take yuhkim kuma shine fi'ilin sharadin kuma shine labarin mubtadan shi ne labarin muftadan man hukim tasarrufahu aha tasarrufa maf'ulun bihi ne yahus shi ne jawabin sharaɗin shi ne jawabin sharaɗin al'abwaba maf'ulinsa wasu bula maɗufi ne akan maf'ulin shi yasa shi falfilu muftada man hukim tasarrufahu yahus min al-lugatil abwaba wasu bula labarin muftada shi yasa labarin mubtadan ta zo jumla shar'iyya a koyaushe a irin na abin da za a gane yadda suyudi yake faɗa a farida ita adatu shar'i inda suna ce a mata li'irabi kamar za a ce ga mahallinta a li'irabi shine can yake cewa mutlakan turibu lizzamani ta ji awil ahadasi wal makani wa in talaha lazimun fa mubtada wal habaru shar'u ala ma'tumida illa iyaka anan yadda shi su din ya kawo wani gyara da yawa dan malik sai gashi shi ma anan ya fada saboda sai yana cewa wani guraren na alfiyar dan malik tana bukata a dan sake duba kamar anan shi ma nasar da ya faɗa wa in talaha lazimun idan adatu shar'i ya zamo abin da ya zo bayan tafi'ili ne lazimi fa mubtada za a ce ita ɗin mubtada ce wal habaru sharuɗu labarin sai ya zamo shine sharaɗin to abin da yake akwai ba wai sai lalle fi'ili a lazimi ba ko fi'ili muta'addi ne ya zo bayan adatu shar'i sai ya zamo an faɗi maf'ulinsa a gaba to ita wannan adatu sharɗin za a yi mata lirabi bisa cewa mubtada ce shi kuma sharaɗin fi'ilin sharaɗin shine labarin amma idan ba a faɗi a maf'ulun ba to a sannan ne ita ba za ta zama mubtada ba yanzu ka ce man tarif arif to man a sannan maf'ulun bihi ce tarif a wato tarif shine yana sabcin man ɗin amma zan kace man tarifu arifu to sannan man muftada ce jumla tarifu shine labarin muftada tunda ka faɗi maf'ulin tarif din yau in baka faɗi maf'ulin ba sai ya koma amma kaga shi bai tsaya ya bambance ba irin abin da yace ai dan malik yana yi shi yasa shi alfiyar tasa ta fi haka ta fi ta dan malik to amma shi ma dai wani wajen ai yayi yayi irin wannan tafiyar yau kama a nan ɗin kenan ko wa in talaha lazimin fa mubtada wal habaru sharru alama atumida aw muta'addin fa haya maf'ulun bihi kaza fil istifhami fa fas tambuhi to alhamdulillah eh يهوي التفاصيل الفعل من يقوم يهوي من الجملة من يكيب تصرفه يهوي من اللغة يهوي din shine jawabin sharadin amma anan an bi wata lugga ne yawwa wadda shi fi'ili irin wannan a maimakon a yi masa jazma da shafiyar sai aka yi masa jazma da takadiri yawwa sai aka yi masa jazma da takadiri yawwa an kaddara sukuni a kansa a maimakon a ce an shafiyar din kamar na alam ya tika wal anba'u tunma bima laqad labunu bani ziyadi alam ya tika wal anba'u tunma kaga ya tiye masa jazma da sukuni mukaddari akan yar ba shafe yar ba ko to alhamdulillah akwai wannan lugha ita ma a larabci to